بسم الله الرحمن الرحيم نعم من ذلك قولهم بأن الأربعة في آية الإيلاء ظرف رجع نعم ازداد فيهن أثرا أبي أبي بعد إن نعم فأو عن أصحابنا بعد فإن نعم إذ لم يواتر فليقولون العمل فيقولون العمل نعم حتم به ولو بأحد مثل نعم عجيزة نعم من ذلك قولهم نعم من يا ذلك رجل وشانك قولهم نعم faɗinsu نعم da annal arba'a cewa hudu في آية الإيلاء a cikin nan na aya nan ta ila'i نعم zarfin raja ظرف رجع shi zarafi ne na raji'a raji'a nan da aka yi magana نعم muna magana ne akan zancen a sihatu sanadi نعم ingancin sanadi wanda mun ce yana ɗaya daga cikin sharadi na a wato asalin nakali نعم asalin nakali ko muka ce akwai qur'ani akwai hadisi to qur'ani nan ne sai muka ce lalle lalle a samu sihatu sanadi sihatu sanadi muka faɗa muka ce yana cikin da sharadi wanda a cikin sa lalle lalle a same shi yana tawaturi in ba tawaturi mu a mazhaban malikiya muka ce ba za a yi karatu da abu ba ba za a yi kira'a da shi ba kuma ba za a yi aiki da shi ba نعم su kuma wasu daga cikin mazhabobin kamar abu abu hanifa da sauransu wasu daga cikin suka ce a'a ba fa aiki ne ba za a yi da shi ba kira'a dai ba za a yi ba mun yadda نعم amma aiki wannan za a yi aiki da shi نعم to akan wannan sabanin ne muke tafiya yace to yana daga cikin wancanan ka faɗo musu da su suka faɗa suka ce bi annal arba'a cewa hudu da aka faɗa a cikin ayatul ila'i نعم ay zarfun raja'a نعم zarafi ne na raja'a نعم su a wajen su suka ce ai domin ga ga karshen karatun nan Na'am.
izza da fihinna ازداد فيهن ubayyu أبي.
don ubayyu ya dada fihinna ya dada fihinna نعم ba'ada Ba'ada infa'u an- na'am.
ba'ada infa'u نعم bayan cewa fa infa'u shi sai ce fa infa'u fihinna نعم ana magana zancen raja'a ne aka ce a wata hudu ne bayan an faɗa dai a cikin Qur'ani kamar yadda aka faɗa sai aka ce fa infa'u fa inna Allaha ghafurur rahim نعم abin da aya ta zake nan والذين نعم.
يولون النساء تربص أربعة أشهur yawa Na'am.
فإن فاؤوا فإن الله غفور fa inna Allaha ghafurur rahim نعم.
yawa فإن الله سميع to yau wato kaga tarbusu arba'ata ashirin aka ce نعم.
Su zauna wata hudu aka ce to mu a wajen mu sai muka ce to idan yanzu misali aka mutum ya zo ya ce ba zai taɓa matarsa ba a kasar min arba'ata ashirin ya ce ni ba zan taɓe ki ba kamar misali ya faɗa cikin filin da wata biyar ko wata goma ko sama da haka to abin da shari'a ya kamata yi idan ta je ta kai shi ƙara wajen alƙali daga ran da ta kai shi dinnan za a ce to an masa ajali je kanan da wata hudu muka baka ka je ka taɓa matan nan in baka taɓe ta muku dawo mu ga dawo a mazhabin malikiya shikenan za a tambaye ta a ce to shikenan sai ya tabe ki a bai tabe ni ba to yaya dama hakkin ki ne kina son ki zauna da shi a haka ba tabi in tace i shikenan in tace a ita ba ta yadda ba sai alƙali ya ce ta saka shi sai ta sake shi sai in ce sai alƙali ya ce na shiga نعم abin da za a yi magana kenan نعم to wannan magana da aka yi magana shine cewa idan yanzu misali yanzu bayan an riga an dawo din nan kuma sai shi kuma yanzu da tace za ta sai ya ce ya dawo da ita bayan an yi wata hudu to yana da ikon da zai dawo haka su ku sai suka ce a'a ai a cikin karatu akwai ubayyu bin ka'abin shi ya kira'arsa fa in fa'u fi hinna نعم fa inna allaha ghafurur rahim kaga a shekenan su a wajen su fi hinna dinnan kwana wata hudun nan lalle riji'a ta zama in ma zaka dawo da ita in ma zaka ce zaka yi wannan dinnan to ana magana da cewa ka tafi ta ne a wata hudu in ku ya wuce wata hudun to ba zance ko daga baya bayan wata hudun nan ka dawo ka zo ka ce zaka yi ba za a yadda ba su a wajen su kenan mu kuma ka ce a'a ko da bayan wata hudun ne domin ba a ce fi hinna ba tunda ba fi hinna babu tawatiri a cikin karatun da aka faɗa a fi hinna ba a karatu da shi to ko aiki da shi ma ba za a yi ba a cikin qur'ani babu faɗin babu fi hinna ko Babu.
kaga tawatiranci bai tabbata ba kenan نعم to tunda ko babu tawatiri ba za a yi karatu ba to ba za a yi aiki ba suka ce a ai wannan karatu ne ba za a yi ba amma aiki ai za a yi da shi domin su kaida su kenan to shine magana da yake fara Na'am.
gashi ne muka ce in zada fi hinna Zada ubayyin fi domin hinna.
ubayyi ya dada fi hinna a cikin su نعم ya dada ba'adu bayan أنفاق.
infa'u نعم bayan infa'u din na ya ƙara fi hinna نعم domin azba azba hazadina ba'adu ta ina mu ko a wajen sahabbai ta in ai ta inal fai'atu ne fai'a tana bijira ba'adu koda bayan ma wata hudu ne نعم نعم su ko suka ce ayan ce fi hinna نعم yawa نعم domin me muka ce karin bayanin mu shine islamin tawatir domin ba a samu tawatiri ba a cikin fihin nan nan نعم فيقولون su kuma sai suka faɗa suka ce a kai ai ba wannan magana ake ba ai alamar hatun kai aiki da wanda yake ahadu نعم ai wannan wajibi ne khatimun bihi na'am walau bi ahadin hasala Allah ga hadin ko da ya tabbata ko da ahadi ne mu a na'am wajenmu suka ce ko da babu tawatiri a cikin kira'a Na'am.
duk da ba za a yi karatu da ita ba amma dai aiki za a yi shi na'am saraka su a wajen suka ce za su iya yin aiki na'am za su iya yin aiki da shi na'am wa fil hadisi a cikin hadisi na'am to kaga mun gama da magana da mu Na'am.
ta muka yi asalin na tsaliyin ai mun ce qur'ani da hadisi ko Na'am.
to mun yi magana zancen qur'ani Na'am.
a ka'idan mu mu sai an samu tawatiri a wajen karatu sannan za a yi karatu da kira'a kuma sannan za a yi aiki da ita na'am su kuma a waza- a mazhabin su mun ji labarin mun ji maganar su cewa su a wajen su idan ba a samu tawa- tawatiri kawai sharadi ne na kira'a amma ba sharadi na aiki ba Na'am.
sharadi na aiki ko da hadisin a hadisi sai a aiki na'am abinda mun gama kenan na'am to mun gama da ɗaya daga cikin bangare na asalin na gani zamu koma ɗaya bangaren shine hadisi to shi hadisi kuma hadisi ya yake a wajen mu ya kuma yake a wajen shawarar mazhabobi na'am sai suka ce na'am bil hadisi abin a cikin hadisi hadisi kuwa annaqalu kaga cirowa bi tawatir tawatiri laysa bi shar'i al-azri jama'i wannan ba sharadi ne na ai ruko ba Na.
da jama'i ga jumhurin malamai Na.
sun yadda a bisa cewa shi hadisi ba sai an samu tawatiri ba sannan za a yi riko da shi na'am illa allazi
limukutar qur'ani na'am halafa na'am ha illa allazi halafa sai dai ga wanda ya saba ne da limukutar qur'ani ga abin da qur'ani ya hukunta na'am idan ka ji an ce hadisi ana buƙatar a samu tawaturanci a cikinsa sannan a yi aiki da shi to a wajenmu sai dai idan wannan abin ya zo ya saba da abin da nassin ƙur'ani yake da abin da ƙur'ani ya faɗa wanda kaga tun da ya tabbata akwai tawaturanci kenan na'am to kuma a ce ga wani hadisi ya zo shi kuma ya zo saɓanin da abin da ƙur'ani ya zo da shi na'am to ba za mu yi aiki da hadisin nan ba sai an samu tawaturanci shi ma an gane ko domin hadisi ai yana zuwa ne ya bayanin abin da ƙur'ani na'am ko kuma ya zo ƙarin bayani na'am to ba mamaki ya zo ya zo ƙarin bayani da abin da ƙur'anin yake amma ba zai iya waye ƙari ba da da ahadu na'am don sai sai wani tawatiri domin ya zo ya saba da abin da ƙur'ani ya faɗa na'am ga abin da ƙur'ani ya faɗa ga abin da shi kuma ya faɗa to ba za mu yarda da ahadu ba a nan wajen na'am amma in bai saba ba wannan zai amfani da hadisin ahadu na'am to shine magana na'am to in haka ne in ya saba da ƙur'ani kuwa Laifin shar'i.
fashurdu na'am ka sharɗanta shi ala shirkani na'am dole abin tabbas ka sharɗanta cewa lalle hadisi ya samu tawaturanci din nan inda ya saba da mukutan ƙur'ani kuwa na'am na'am bil ƙur'ani qur'ani zai baka misali yace a cikin qur'ani na'am al-amru al-ghaslu al-ghaslu lirrijlayn na'am wanki ya zo lirrijlayn kafa
wa an cewa aka yi idan kun zo zuwa alwala fagsulu wujuhakum wa aydiyakum illa marafi na'am wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum haka ce ko tunda ku an ce wa arjulakum fata aka yi to adabin nan ya koma fagsulu wujuhakum wanki kenan za a yi domin da famsahu bi ru'usikum da shafa za a yi da sai a ce wa arjulikum kisa su mutanen cikin kamar yan shi'a nan su karatun da suke kenan wa arjulikum suke yi kisa su a wajen sun suka zo kaba ba a wanke sai a shafa don famsa hu bir usikum aka ce a shafi kawuna a shafi kafa su a wajen sai su jarra su ce wa arjulikum adafi kenan yawa sai zama adafi ne akan wannan mu kuma suka muke muka ce a adafin wancan ne ya tau na'am wancan famsa hu bir usikum a famsa hu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم famsa hu bir usikum وارجلكم wa arjulakum الى الكعبين irin ka'abai to magana da aka yi magana kenan kaga wannan wa'arji lakum ya koma wancan to kaga ai a wajen eh, wa ake da suna a wajen wanke kafa a qur'ani abin da ya zo mana da shi a wanke ko نعم to amma kuma a hadisi wa fi sahihi al muslim lil khufayni amma a cikin sahihi kuma hadisi sahihi sai kuma yazo shi kuma hufi da aka zo sai aka ce a shafe shi Ah, to ai shi ma shafa hufi ai matsayawa yake a matsayin wanke kafa ko a rago to in haka ne ya zami kenan da wannan domin hadisi ya zo kamar ya warware abin da ƙur'ani ya faɗa kenan ya saba abin da ƙur'ani ya faɗa domin ƙur'ani wankewa yake a yi to ashe kenan ko da hukun ne ma ya kamata kenan a magana ce kamata ya a ce a cire shi a wanki kafafu a nan wajen na'am to amma ya aka ake shafa ake shafa hubi kaga ya saba kenan to wannan hadisin idan ba a samu tawaturanci ba ba yanda za a ce hufi a shafe shi dole ne sai dai a wanke kafa to wannan hadisin aka ce sama da sahabbai guda saba'in sun rawaito wannan hadisin na'am dalilin su da yasa kenan a wajen kauli da aiki aka ce a yadda lalle al-muslimin hufai domin an samu tawaturanci a ciki na'am
an gane ko na'am to kaga nan wajen saboda ya saba da abin da mukutalin qur'ani shi za a gaje to abin da ake yana ba za a yarda da hadisin ahad ba da hadisin nan a ce ai hadisin nan ba a samu tawaturanci a cikin sa ba na'am bai wuce kamar mutum ɗaya ko mutum biyu ne suka rawaito shi a hadisin ba to wannan ba za a yi da a magana a nan wajen ba Na'am.
sai a ce kawai in ka zo wancan hudu sai dai ko ka wuce نعم amma ba za a yarda ba نعم نعم وفي الصحيح
a shi ne fafi sun yi a cikin masu yi Na'am.
alamatul lufai Na'am.
shi ko yake shafa za a yi da hufi نعم نعم to kuma a zata hiya da ahadi Na'am.
wanda ya dangana ya ce to ai ko hadisin ma da kuke dogara da shi kuke cewa ai hadisin kun yi zo kun yarda da shi ai babu tawataranci a ciki نعم shi hadisin da kuke magana ma ahadi ne to wanda ya mana wannan maganar ka gaya masa ya ce maka hadisin nan na ahadi ne ka ce fa kullahu za ka كله alalka ذاك فيه ai wannan idan za ka ɗauki hadisin ne shi kaɗai tak sai ka ce a hadisin ahadi hadisin yadda yake shine wani ya rojo shi da wani mai ruwaya daban an samu wani mai ruwayar daban ya rojo hadisi an samu wani mai ruwayar daban ya rojo hadisi idan ka ɗauki kowane hadisi wanda ya rojo wannan ba shi ya rojo wannan ba, wanda ya rojo wannan ba shi ya rojo wancan ba to idan ka ɗauki kowane hadisi ai ka ɗauki shi a matsayin ahadi to amma yanzu hadisin nan da ka da ta ruwaya ahadin nan da wannan ahadin da wannan ahadin da wancan ahadin me zama ya zama jan mun tawaturi kenan zama to shi za a ce idan za ka ɗauke shi alam firaji ne ka ɗauke shi ko a ɗaya tak ka dube shi sai ka ce eh hadisin nan hadisin ahadin amma idan ka zo ka tara ba limnin za a ya zama tawaturi domin ga wannan yaro to ga wannan dama me ake nema yawo to shine magana yake ba sai ce balimnuhu balimnu kullihi ولمن كله kaga taruwar dukkanin sa ya zama mulmunin sa wato boyan sa da mutawatirin ya zama tawatiri ne kenan نعم ai tawatirancin wani iri tawatirancin ai ma'anawiyin ma'ana- ma'anawi نعم domin tawatiranci ne ma'anawi نعم domin tawatiranci wanda yake na zahiri shine ai kamar yanzu a ce wannan hadisin mutum goma sun ruwaito shi sun kuma ruwaitar ga wajen wasu mutum goma wasu mutum goma sun kuma ruwaito ga wasu mutum goma wasu mutum goma sun ruwaito ga wasu mutum goma shine za a samu tawatiranci wanda yake zahiri amma wannan in ka dube shi ne yawan hadisin wanda suka rawaito ne wannan ya rawaito ga wannan wannan ya rawaito ga wannan wannan ya rawaito wannan hadisin wannan ya rawaito wannan hadisin wannan shi sa ya haɗu ya zama tawa- tawatur amma da aka dube shi kai sai ka ce hadisin a hadu wanda ya gaya mana haka sai mu ce ai dalilin da yasa kenan muka bari shi ya zama tawaturanci نعم kaji ta inda muka نعم ta inda muka gudu نعم muka jibaji
wa amrun الحمد zahir لله wannan ko hawa amrun zahiru in ka duba ko al'amari ne mabayini ai a نعم ce hadisin nan ya zama tawaturi نعم الحمد لله haka tawaturancin ya zama ma'anawi kenan na'am yawwa نعم الحمد لله alhamdulillah ba yi ba sai ya raga musu wannan